بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi na shehu al-imam burhanul islam az-zarnuji rahimahullahu ta'ala muna roƙo Allah mu sarki ya ji kansa da rahama ya gafarta masa laifukansa da sauran kurakuransa sauran ayyukansa na alkhairi Allah ta'ala ya saka su a kyakkyawan mizan na hasanatihi wannan darasi shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka mai suna wato at-talim wanda yau zai zamo 29 ga watan sha'aban shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ita ce rana ta farko da ake tsammanin bayyanar watan ramadan a wannan shekara din wanda ya yi daidai da 23 ga ainihin watan hudu miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2020 muna roƙon allah maɗaukin sarki ya ainihin taimake mu ya yi muna muwafaka da abin da yake daidai ya kuma sanya ma wannan ilimi namu albarka ya kuma sauwaƙe mu da dukkanin wasu matsaloli na rayuwa to da yake a darasin jiya na goma mun yi magana kan Uh, ibn wannan mai kasida wanda muka ce ya rubuta kasida ya kawo baitoci da suke bayani akan falala da zaburar da ɗalibin ilimi musamman game da abin da ya shafi ilmul fiqh da kuma ilmul hadith uh, to shine na saurari kasadin sai ya zama yi kuskure game da faɗin ita sunan kasida din muka ce shamakakiya to ba yadda take daidai alƙasidatul shamakamakiya alƙasidatu ashamakamakiya wannan shine daidai ba shamakakiya ba ashamakamakiya ita wannan kasida ta tara hikimomi ƙwarai da gaske yana da kyau ɗalibin ilimi ya karance ta duk da insha Allah cikin tsare-tsarenmu tana daga cikin ƙasidodi da za mu karanta nan gaban Allah ya taimake mu wanda wayannan baitoci baitoci ne guda biyu da ya magana akan wato ɗalibin ilimi ya kamata kada ya yanke tsammani sannan kada ya sa kasala sannan kada ya yanke ƙaunar cewa shi ba zai san kaza ba ko ba zai zamo kamar wane ba to shi yasa yake faɗa wa khussa ilm al-fiqh bid darsi fakun kallayfi aw ka ashhabin wal utaqi wa fil hadith an-nabawi in lam takun مثل البخاري فكن كالبيهقي yake cewa wa khussa ilm al-fiqh ka ware ilimin fikihu ya kai mai karatu ya kai ɗalibin ilimi bidarsi da karatu ma'ana ka ware masa wani lokaci na musamman da za ka koyi wasu masail na alfiqihu yake cewa illam takun wato yake cewa fakun sai ka zamo kallaifi kama allaif ibnu sa'ad al-misri wanda ya rayu a masar kuma aboki ne kamar sa'a ne ga shi al'imamu malik don haka zaman ɗalibi a zaman aboki yake gare shi ba ɗalibi ba to in baka zamo kamar sa ba don wasu mana cewa huwa afqahu min malikin wasu mana ganin yahi al'imamu malik fahimta ya fi shi sanin alfikihu to idan baka zan kamar sa ba to shine sai ya kawo ɗaliban maliku ɗin ya ce auka ashabin ko ka zamo al'imamu ashabu wanda shi almajiri ne ga al'imamu malik in ma wannan bata yi ba ce to wal'urtaki da kuma ibn al-qasim shi malaman al-malikiya suke kira da al'urtaki ya ce wa fin hadisin nabawi amma a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama lam takun mithlal bukhari in baka zabo kama al-imam al-bukhari ba muhammad ibn isma'il al-bukhari mai littafin sahih al-bukhari to wai in kai baka yi kokari ka zamo mai ilimin hadisi kamar a ce al-imam al-bukhari ba to fa kun kalbai haqi eh ka zabo ka ba al-imam al-baihaqi mai as-sunan al-kubra da sauran littattafai manya-manya na ainihin hadisi to wannan shine gyara saboda karatu ne wanda yake musajjal ana rikodin kuma wasu na saurarawa saboda wanda ya saurari kasin na goma akwai bukatar ya saurari na goma sha ɗai saboda ya ji wannan sunan qasidat al-qasidatu ash-shamaqamaqiyya Allah ta'ala ya samu dace to yau za mu tashi shafi na talatin da ɗaya wanda wannan fasili shine fasili na shida dama littafin fasili goma sha uku ne ka yanzu mun karanta biyar za mu shiga na shida idan mun shiga na shida kaga banda na shida ɗin kenan saura baiti fasili bakwai to wannan fasali ma da yace faslun fi bidayati sabqi wannan fasali zai yi bayani akan lokacin fara karatu ya ce as-sabqu a larabci shine riga ko tsira ko sabaka fulanun fulanan wani ya riga wani eh as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yasa aka kira su as-sabiqun saboda sun riga kowane irin musulmi a duniya game da karɓar musulunci to amma nan ba riga ake nufi ba abinda ake nufi da sabba nan shine karatu sun ce malam ya yi amfani da lafazin as-sabqu ko su magabata suna kiran karatu as-sabqu saboda kowane ɗalibi gaggawa yake yi ya tsere mawa ɗan uwansa abokin karatunsa to shi yasa aka yi itilakin karatu akan a sabbi ba wata musabaka ake nufi ba a karatun ake nufi ba da dai ce fasulu fi bidayati ilmi ko fi bidayati ta'allumi eh yawa kaga da yace fasulu fi bidayati ta'allumi to ya fito karara kenan fasuli da zai mana magana akan lokacin fara karatu idan dalibi zai yi karatu wani lokaci ne wace rana ce ya dace a ce ya fara karatu a wurin malaminsa sannan wa ƙadarihi da kuma kimanin adadin abin da ɗalibi bai fara karatu ya kamata ya ɗauka wato idan kana sabon fara karatu a matsayinka na ɗalibi to akwai iya abubuwa akwai iya geji iya nauyin abin da malamai suka ba da shawara cewa ka takaito a kansa saboda ni farko kake ko ba haka ba wata ruci bihi da kuma jeranta karatun ka gabatar da wannan ko sannan wannan sannan wannan sannan wannan ko ba haka ba har ka ɗauko wanda asaba ka ce ka fara da shi alhali na na ƙasar idan ka zo karatun hadisi to sai ka kalli wani littafi an na farko sai ka fara da al'arba'unan nawawiyya karka ɗauko umdatul ahkam ko kuma bulugul maram ko kuma riyadus salihin a aka fara da yan ƙanana sannan kai sama ba ka ɗauko daga sama sannan ka ce ka yi ƙasa ba in ka yi haka kauce ma hanyar karatu to duk wannan fasali zai mana magana akan waɗanda abubuwa guda uku ranar fara karatu da kuma nauyi ko adadin kalmomi da ake buƙatar ɗalibi ya fara da su ya fara ɗauka sannan da kuma tsatsara fannonin shi ilimi ɗin ya ce kana ustazuna malaminmu ya kasance shekul islam wanda yake tsohon musulunci ne burhanuddini an yi masa laƙabi da hujja addini rahimahullahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama to ya kasance yuqifu bidayata sabqi ala ala yawmil arba'i ko ala yawmil arba'i ya kasance yana tsayar da shine yuqif yana tsayar da bada'atas sabqi fara karatu ala yawmil arba'i ranar laraba wato yakan tsayar da yakan dakatar da fara ɗaukar karatu a cikin kowace rana sai ranar laraba ta zo sannan sai shi fara karatu shi al'imam burhanuddin abin da ya kasance yana yi kenan sau da haka bai fara in zai fara karatu wajen malami a matsayin cewa shi malamin sabo ne gare shi to zai dakatar da sauran ranaku har ne sai ranar laraba ta zo sai ya sai ya fara karatu to wakana ya ruwi da wasu sun masa tambaya menene hikimar haka eh tunda dai muna da ranaku guda bakwai ko amma ka ware rana guda cikin ranaku guda bakwai ka bar shida to ya kasance ya ruwi yana ruwaita fi zalika akan haka hadisan wani hadisi wa yastadillu bihi kuma yana kafa hujja da shi kenan ya mai da abin wani abu mustahabbi haka tunda har an ce wa yastadillu bihi wa yaqulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min shay'in babu wani irin abu ba ma karatu ba ma min shay'in ko menene annakiratu fi siyaqin nafyi saboda haka tufidul umuma nan komai tun daga ma annafiya ta, ta gabata sannan shay'in na kira ne to duk sanda aka samu nafayi harafi na korewa sannan aka samu annakira to wannan an yana yana yana umumi ne an kore komai kenan karatu ne aure ne kasuwanci ne tafiya ce ko ma menene fi yaumil budi'a wanda aka fara shi fi yaumil arba'i an gani a ranar laraba da wasu da cewa al'arba'i akwai luga haka na amma dai al'arba'a shi ma luga ce kuma ita ce afsah an fahimta? illa wa tamma face wannan abin da ya fara ya samu cika kenan mafhumin magana duk abin da ka fara ba ranar juma'a ba ba ranar laraba ba to babu tabbacin cikuwarsa zai zo da ni da naqas to hujja da wannan hadisi shi yasa shi burhanul burhanuddin shi yasa yake yake dakatar da karatunsa har sai menene yawmul arba'a ranar laraba wannan hadisi al'imamu sahawi a littafinsa al-maqasidul hasana ya kawo shi kuma ya yi magana a kansa ya ce hadisi ne wanda la asala lau hadda isnadi baya da kawai da irin hadisan gane da ake jin mutane na faɗa amma in ka koma littattafan hadisi to ba za ka ma sami isnadi gare su ba ba ba maganan alhadisul mawdu' ake ko ad-da'if a'a in ka ji an ce alhadis maudu'un to ana nufin yana da isnadi cikin isnadin sa an samu wani makaryaci ko abin da ya kama da wannan amma an ce alhadisu la asala lahu ma'ana ko isnadi baya da haka kawai yake yawo cikin littattafai baya da tushe to wannan yana daga ciki saboda haka a kaga maganar ayi hujja da shi akan cewa a fara karatu ko wani aiki ranar laraba ba ta yi ba kaga bata taso ba saboda nassin bai tabbata ba da ya tabbata to sai ya zan hujja saboda haka zance mafi inganci kowace rana ana iya fara karatu kana iya farawa asabar kana iya farawa lahadi kana iya farawa litinin talata laraba din alhamis juma'a duk kana iya farawa babu wani dalili wanda ya zo ya ware cewa rana kaza ta fi kaza wannan ne kuma malamai sun tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake la asala la asala lahu eh to shi yasa kaga hujja da wannan da yawa mafi yawancin makarantu musamman makarantun zaure to zaka ga in ka zo ka ce kana son ka fara karatu sai a ce ba to ka bari ran laraba ka so saboda dogaro ga wannan eh to hadisin bai tabbata ba an gane ko to wa haka za banda shi burhanuddin wa haka za kana ya fa'alu abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala shi ma al'imam abu hanifa haka ya kasance yana aikatawa yana dakatar da kowace yana dakatar da karatunsa har sai yaumi har sai yaumal arbi'a sai ranar laraba sannan ya fara ko wa kana yarwi hadha alhadisa shi ma an tambaye shi yana rawaito wancan hadisin da ya gabata an ustazihi yakan rawaito shi daga malaminsa ya ce shi ma ya ji malaminsa ya faɗa waye malaminsa a sheikh imami babban malami wanda yake jagora al'ajalli mai daraja kiwamin dini ginshiƙin addini ko ƙarfin addini ahmad bin abdurrashidi sunansa ahmad da abdurrashid rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama kana yuqifu kullu amalin shi ba wai karatu ɗaya ba ya kasance yana dakatar da kowane irin aiki min amalil khairi wanda ya shafi ayyuka alkhairi ala yawmil arba'i har sai ranar laraba ta zo sai ya gabatar da shi kaga shi ba sai karatu ba ko to to wannan dai shi ne dalili na ɗaya dalilinsu na biyu wa haza li anna yawmal arba'i suka ce saboda ranar laraba yawmun khuliqa fihi nur wa ita an ranar da aka halicci haske to shi ma wannan nasi bai tabbata akan haka ba babu babu babu dalilin da ya tabbatar da wannan suka ce kenan tunda an halicci haske ranar laraba kenan duk abin da kai ranar laraba to sai ka samu haske a kansa to da ya tabbata da ba matsala amma tun da bai tabbata ba kaga ba za a yi hujja da shi ba sannan wa huwa yawmu nahsin fi haqqil kuffar kuma ita ce rana ta azaba ga haƙƙin kafirai sun ce wai duk kafiran da Allah ya halaka dukkan su an halaka su ne ranar laraba da yamma to shi ma wannan babu nasi da alqur'ani bai faɗa ba Allah ya ba mu labari ya halakar da samudawa adawa fir'auna da sauran mutane amma bai gaya mana a qur'ani cewa ya halakar da su rana kaza ba haka ma manzo Allah bai faɗa ba to shi ma wannan babu babu nasi a kansa fa yakunu mubarakan in har ya tabbata haka sai ya zan kenan ranar laraba zai zama yini mai albarka lil mu'minina su kuma ga mu'minai sai sai su akka sama kafirai amma shi kafiri suka ce in yayi abu ranar laraba to ba zai ce nasara ba amma mumini in yayi abu ranar laraba zai samu albarka to wannan dai duka ba a hujja da shi alƙaunar sahih shine duk abin da za ka yi duk ranar da ya dace kawai ka yi shi ɗauran aure ne karkace dole sai rana kaza an gani karatu ne karkace dole sai rana kaza don ranar da ya dace to sai ka yi wa amma qadaru sabqi to yanzu ya gama mana bayani akan abin da ya shafi ranar da ake ake son a fara karatu duk da dalilan da ya kawo duka ba su tabbata ba to yanzu zai yi magana akan gwargwadon abin da ɗalibi mai fara karatu ya kamata ya ɗauka na karatu ya ce wa amma qadaru sabqi amma gwargwadon karatu gwargwadon ɗaukar karatu filifti da lokacin farawa to faqad kana abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala haqiqa abu hanifa Allah shi masa rahama ya kasance ya haki yana hakaito wa ani shaykh al-qadi daga malami alqali al-imam jagora umar bin al-imam sunansa umar dan imam abi bakarin az-zarnuji ko az-zarnaji wanda mun karanta shi a baya wanda malami ne ga burhanul burhanul islam wannan alhalwani wanda ainihin ɗalibi ne gare shi to shi abubakar azzarnaji ko azzarnuji rahimahullahu ta'ala annahu qala ya ce qala mashayikhuna manya manyan malaman mu sun faɗa rahimahumullahu ta'ala Allah shi musu rahama yan bage suka ce ya kamata an ya kuna ya kasance qadarus sabqi gwargwadon ɗaukar karatu lil mubtadi ga wanda yake farkon fara karatu shine qadara ma yumkinu dabtuhu gwargwadon abin da yake yiwa ya haddace shi bil i'adati marratayn ta hanyar maimaita karatun sau biyu kawai to iya shi ake son ya takaita a kansa duk karatun da ka san da ka bi shi sau biyu zaka haddace shi ka kiyaye shi to sai ka takaita a kansa saboda haka in sai dara daya kake iyawa sai ka takaita a kanta in biyu ne ka takaita a kansu in uku ne ka takaita a kansu saboda mi mutane mutafawituna ne daban-daban ne ko ba haka ba filhibzi wa babt wani ya fi wani karfin hadda wani ya fi wani sauran haddace abu to kai za ka auna ka ga yanayin ɗabi'arka idan ƙwaƙwalwarka na da sauran riƙe abu to shi kenan sai ka ɗauki karatun da ka san da kayi i'adarsa da kayi muraja'arsa sau biyu ka kiyaye shi to sai ka tsaya hakan gobe in ka zo ma ka tsaya haka nan haka haka haka haka sauke littafi kar ka ɗau abin da ka san ba ka iya haddace shi sai ka yi ta maimaitawa da yawa to wannan mishkila ce abin da mafi yawancin ɗalibai ke yi birrifki kuma cikin sauƙi ma'ana zai iya haddace shi ta fuskar maimaitawa so bi cikin sauƙi ba ma sai ya wahala ba waya ziru amma yana iya ƙarawa kulla yomin kowane yini kalimatan jumla ɗaya shi ne ma'anar kalima an babu laifi kullum ya ƙara jumla ɗaya ma'ana yau in ya ɗauki sai ɗara biyu yake iya haddacewa to gobe in ya dawo suna iya shi ƙara wata jumla ran na uku shi ƙara kullum dai ya zo yana mi yana ɗan ƙara jimla guda guda jimla guda guda jimla guda guda har shi sauke littafi wannan ba laifi ya ce hatta innahu har ya zan shi ɗalibi wa in tsala ko yadda lamari yake zai iya zama wa zamiru sha'an innahu wa in tsala ko da karatun ya yi tsawo asabu ko da karatun ya yi tsawo wa kasura kuma ya yi yawa yumkinu dabtuhu zai iya haddace shi bil i'adati marratayn da zaran yayi muraja'a sa sau biyu to shi yasa kaji an ce ya ƙara jimla guda ba a ce ya ƙara adadin abin da ya karanta jiya ba sai aka ce ya ƙara jimla ɗaya yanayi yana ƙara yanayi yana ƙara yanayi to abin da a hikimar haka don ita ƙwaƙwalwa a hankali a hankali ne da kassan roba ce ana busa ta kaɗan kaɗan tana tashi kaɗan kaɗan to haka ƙwaƙwalwa take haka kuma ɗabi'a ta halittar ɗan adam take tana sabawa ne da abu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba da garaje ba da gaugawa ba to idan ka saba mata da kaɗan to wannan za ta baka dama ka dinga yi kana ƙarawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ka kai matakin da yanzu abin da kake karatu zai iya nunka wanda ka fara da shi kila sau goma saboda mi kwakwalwar ta riga ta saba ta riga ta saba mata da kiyaye abubuwa ya ce wa yazidu bin rifki kuma ya ƙara abin da yake iyawa cikin sauƙi ba tare da wahala ba wata diriji da kuma rashin gaggawa ya dinga yi a hankali a hankali in ya san bai iya abu ba to kar ya wuce sai ya iya shi shine at-tadrij bin abu a hankali a hankali shine adamul isra rashin gaggawa fa amma idza tala sabqu amma in karatu yayi yawa kai ga ka yau za ka fara karatu kuma ka zo ka kwashe karatu ne eh filipti da a lokacin farawa wa hataja kuma karatun nan yana da bukata ilal i'adati zuwa ga kwankomawa ashara marratin sau goma yawan karatun yana buƙatar a maimaita shi sau goma saboda ni yawansa kamin ka iya kiyaye shi to kaga an samu matsala da yanzu ka saba min rayuwarka da abu mai yawa da ita rayuwa duk abin da ta saba da shi to haka take son ha abita da shi in ta saba da abu kuma ka zo rana tsaka kace kana son ka canza mata wannan abun to akwai matsala fahuwa filin tihai aidan ya kunu kazalika to tunda ya fara da mai yawa da kuma maimaitawan na buƙatar a yi ta da yawa to har zuwa kammala ƙarshen karatun littafin haka zai ci gaba da yi kada wannan maimaitawa ɗin ta ragu kamar yadda ya fara farkon karatu to ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi in yana maimaitawa ne aƙalla sau goma to kar ya ka samu goma ɗin nan in ya kasa magoma ɗin nan kila ya tara ko takwas ko biyar to kaga karatun ba zai tsaya ba yadda ya kamata in kuma ya ƙara sama ga goma to kuma ɗabi'ar tasa kuma sai wahala da kasala ya biyu baya to shi yasa ana son ka saba ma rayuwarka wani abu ƙwaya ɗaya wanda kullum shi kake a kansa ba ka rage shi ba ka ƙara shi shi yasa ya ce fahuwa filintihai wannan maimaitawa zai kasance har ta lokacin ƙari karatun littafi aidan kuma ya kunu kazalika shi ma zai zamo ana maimaitawa su da yawa li'annahu ya'tadu zalika saboda ya riga ya saba da haka tun farko ba dan asali ba haka ya kamata shi ba asali kamata ya yi yadda an ka faɗa ya ɗiba kaɗan ta yadda da ya maimaita cikin ƙanƙanin lokaci ya haddace tunutun da ya kwashi karatu mai yawa kuma karatun nan yana buƙatar a yi i'adarsa ashara marat to haka zai ci gaba da yi zai ci gaba da yi zai ci gaba da yi duk sanda ya ɗau karatu to ya tabbatar da ya maimaita shi sau goma har sanda Allah ya taimake shi ga cewa ya kammala littafi wala ya turku tilka al'adata kada ya bar wannan al'adar da ya saba da ita ko kuma wala ya turuku tilka al'adata bai ko da ya so ya bar al'ada bai iya barinta illa bi juhudin kasirin sai tare da wahala ko kuma kokari mai yawa duk abin da rayuwa ta saba da shi to ba ta iya bari ne sai in an dage an yi kokari an wahala wahala mai yawa sau da haka in ya saba da maimaita karatu sau goma yan mai da shi sau ashirin to kamin kuma ta saba ta canza daga goma ɗin nan ta saba da ashirin ɗin nan sai mi yawwa to in har za ka canza to kai ko ka yi hankurin wahala kamin rayuwar ta saba kamin ta saba ko ba haka bane idan kana maimaita karatu so biyar za ka ga da zaran ka kai biyar ɗin nan sai ka ga kasala ta same sai bacci ya biyo baya jikinka ya mutu sai ka dinga tunanin wasu abubuwa to shi yasa aka ce ya tsaya nan yadda ya saba wa ƙarƙila haƙiƙa an ce asabku ɗaukar karatu harfin jumla ɗaya wata kararo alfin to yana buƙatar a maimaita shi sau dubu idan ka ɗau jimla guda ka buɗe littafi an ka karanta ma jimla guda ta karatu to maimaita wa karatun nan yana buƙatar ka maimaita shi sau dubu sannan zai iya tabbata cikin babalawa kaga akwai aiki ko to wanda mubalaga ce mubalaga ce da kuma kinaya kenan yanzu ya kamata karatu ya zan kaɗan amma maimaitawa ya zan ya zan mai yawa shi yasa ya ce asabko harfin ɗaukar karatu ya zan jimla ɗaya wata kararu alfin shi kuma maimaitawa ya zan sodu duk abin da kan maimaita ya sodu buto insha Allahu a to ka gama da shi ko littafin na alal akalla tun daga muƙaddima har zuwa ƙarshe kake bibiyar sa har sau rubu ka gama da shi za ka gaba shafin da za a taɓo ba za ka iya cewa ga abin da yake kunshi ba to amma maimaitawan shi aiki wayan bagi ya kamata a yaftari a bishai'in ɗalibi ya fara da abin da yake ya kunu a ƙaraba ila fahimi wanda ya fi kusanci zuwa ga fahimtarsa in ka zo karatu to ka fara da abin da ya fi kusa ga fahimtarka kar ka ɗauko abin da ya fi ƙarfin yawwa wa kana shekul imamul ustazu babban malami ya kasance al'imamu jagora al'ustazu sharafuddin ɗaukakar addini al'aƙili wanda ana jingina shiga ainihin aƙili rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama ya kula yana cewa as-sawabu indi abin da yake daidai a wurina fi haza game da ɗaukar karatu shine ma fa'alahu mashayikhuna abinda malaman manyan malaman sun ka aikata to haka ya kamata kowa ya yi rahimahumullahu ta'ala Allah ta'ala shi musu rahama fa innahum domin su malaman mu sun kasance kanu sun kasance yahtaruna suna zabar lil mubtadi ga wanda yake farkon fara karatu sigaratil mabsuti yan ƙananan littattafai in ka zo za ka fara karatu to sai su ɗauko ƙaramin littafi sai su ce ka fara da shi su malamai ya ce namu magabata haka suke saɓanin wasu da ka zo za ka yi karatu sai a haɗa ma wani wagegin littafi a ce je kasuwa ka so shi wai a koya ma karatu to da kaga malami ya yi wannan ka san bai san education na na koyon karatu ba li'annahu aqrabu ila al-fahmi wa ad-dabt domin karatun ƙananan littattafai ga wanda yake farko ga dalibin da yake farkon farawa to yafi kusanci zuwa ga fahimta da kuma hadda da in karatu in littafi yayi yawa to fahimta shi fa tana da wahala tunda kai farko kake hakanan haddace shi zai yi zai yawa zai wahala wa ab'adu anil malalati kuma shi ya fi nisanta ɗalibi daga ƙosawa amma in littafi ya zan ƙato kullum kana ganin kamar baka te ko ira ba sai ka yi amma kana karanta littafi kana ganin a saura fasali kaza a saura feji kaza sai ne sai ya zaburar da kai ya ƙarfafa ka game da karatunsa wa aka saro ko an bainin nasu kuma ‘yan ƙananan littattafai su suka fi aukuwa a cikin al'umma sama ga manyan littattafai za a ga ‘yan ƙananan littattafai suke yawo ga hannayen ɗalibai ga hannayen mutane ba manya ba wayan bagi ya kamata an yi wa'allika sabka ba yi wa'allaka sabko ba ne kuskure ne wayan bagi ya kamata an yi wa'allika saboda haka lamun ɗin nan kasara gare ta as-sabqa maf'ulun bihi ne يعلق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتجربه عن الجازم ولخلوه عن نوني التوكيل ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفائله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو أي المتعلم to wayan bagi ya kamata an yi wa'allika sauka ya dinga ta'aliƙin karatu at ta'aliq shine idan ka karanta abu ka haddace shi kan maimaita kan maimaita kan maimaita sai ka koma gehe ka samu takarda ka rubuta shi shi ya taliki to wannan zai yi zai ƙara ma har da ka ƙwari kuma zai ƙara ma fahimta ka ƙarfi game da wannan abin ya fi a ce ka karanta amma ba ka rubuta ba to shi malamai suke kira a talik bai ba na alkitaba ai an yaktuba sabqa ba'da ad-dabt wal i'adati kaseeran ya rubuta karatun da ya karanta wurin malami bayan ya haddace karatun wal i'adati kaseeran kuma ya maimaita shi da yawa ya maimaita yayi tai yayi tai ba wai da ya haddace ya rubuta ba a'a bayan ya haddace yayi ta maimaitawa yayi tai yayi tai yayi tai in ya gama maimaitawa sai je ya samu littafi sai ya rubuta to duk wanda kawa karatu haka ya gama da karatu ya gama da shi me yasa mala ya kawo wannan magana ya ce fa innahu nafi'un jiddan kaga wanga wagga shawarat mala ya ce abu ne mai amfani sosai yana da amfani ga dalibi kuma wala ya katubul muta'allimu shay'an karam dalibi shi rubuta wani abu la ya fahimu wanda bai fahimce shi ba duk abin da ka san baka fahimce shi ba ka rubuta shi bari sai ka je wajen malami ka yi tambaya an gaya maka shi ka fahimce shi sai ka rubuta an fahimta don su canza magabata bayan kamar misali mutum ya haddace ta'alimin muta'allim din nan a da bayan ya haddace shi ya maimaita shi to zai je ya rubuta shi da ka sannan sai ya dan bar hashi a ƙasa kuma yana dan taliki yana dan fitar da wasu alfawaid da ya samu ko kuma magana da ta zo dunkule sai shi dan yin sharhin ta haka to wannan rubutun karka rubuta abin da baka fahimce shi ba idan mai littafi ya kawo ta magana baka fahimce ta ba to karka rubuta ta sai ka je ka yi bincike an haɗa ma cewa ga abin da take wurin malamai sannan sai ka rubuta sannan fa'innahu domin shi la ya fahimu wanda bai fahimce shi ba fa'innahu yurisu domin rubuta abin da ba fahimta yana haifar da yana gadar da kalalatar ƙwabi ƙosawar ɗabi'a abin da ɗabi'a ka so mai ita ya rubuta abin da kuma yake da ilimi a kansa wa yi zuhibul fitinata kuma yana gusar da kayan basira wayu bi'u awqatahu kuma yana lalata lokutansa dan ba fa'ida ka zauna kana rubuta abinda baka san shi ba bata lokaci ne wayan bagi ya kamata an yaji tahida fil fahami talibi yayi kokari wajen fahimta anil ustaz akan malami dan nan ma ana samun matsala sai kaga malami na karatu amma dalibi za ka ga babu wata muhawala ba wata dubara ba wani kokari ne yake yi ne ga cewa ya fahimci bayanan da malami ke yi to yana da kyau ɗalibi in yana gaban malami ya yi kokari ya ga cewa ya fahimci malami kar ya zauna malami ɗaya na ta kawo abubuwa amma baya fahimtar to kaga wannan matsala ce au bit ta'ammuli ko kuma ya yi ƙoƙari wajen tunani shin me yasa malam ya ce kaza shin kaza da an ka ambata cikin littafi kaza ni a hikimar tasa an ka ce kaza wata fakuri da nazari wa kasarati takarari kuma ya yi ƙoƙari ya yi ta yau ya ta maimaita karatu wannan yana da mahimmanci domin fa innahu tabbas yadda lamari yake damiru sha'an idza qalla sabqu duk sanda karatu ya karamta wa kasurat takararu kuma maimaita karatun ya yawaita wa ta'ammulu da tunani tunanin karatun to yudro za a za a za a gane karatun wa yufahamu kuma za a fahimce shi in dai kawwa karatu haka to insha Allah ta'ala za ka gane karatun shine yudro sannan wa yufahamu kuma za a fahimce shi faƙar ƙila haƙiƙa an ce hibzu harfaini haddace jimla guda biyu khairun ya fi alkhairi min sama'il min sama'i wukiraini ya fi mutum ya saurari nauyin nauyin littattafai guda biyu akwai wasu kaya da ake azama jaki ko a cikin mangala ko a yi abin da ake kira a abin nan labtun jaki sai a dora masu nauyi a lura ma jaki to shi ake kira a lokirai ne to wai a wa jaki lodin littattafai ko labtun littattafai masu nauyi a ce ɗalibi ya zauna duk ya saurari littattafan nan to ya tsaya ya haddace jimla biyu ya fi alkhairi eh saboda haka daga tsaya ka zauna kana ta sauraren wannan karatun da muke tun daga farko har ƙarshe to ka tsaya ka haddace jimla biyu ko baiti biyu ya fi alkhairi sannan wa fahamu harfain fahimta harafi biyu harafi biyu ana yana nufin jimla biyu don harafi kaga laisa lahu ba'alat wa fahamu harfain fahimtar jumla biyu khairun yafi alkhairi min hibzu wuƙiraini shi kuma daga haddace kayan nauyi na jaki guda biyu wato littattafai kayan littattafai na nauyi a cika mangala ko a yi labtu na littattafai ba su nauyi sosai to da ka haddace su gara ka fahimci jimla biyu ya yi fa'ida kenan nan kaga har da ta fi saurare muhimmanci fahimta ta fi har da muhimmanci to duka ake su ka fahimta ka saurara awwala na biyu ka haddace da uku ka fahimta duka waɗanda abubuwa su ake bukata kar ka bari a samu na kasu gani yawwa in har saurare kake to ka tabbatar da kana bibiya ta fuskar fahimta kana fahimtar abin da kai kake saurare to shi yasa wasu masu hikima sun ka faɗi haka hibzu harfaini haddace jimloli guda biyu na ilimi khairun min sama'i wa qiraini daga sauraren kayan nauyin littattafai guda biyu da ake dora wa jaki dama wa qiraini tasniya ne na alwiqiru eh alwiqiru a larabci kuma shine abu mai nauyi wa fahmu harfaini fahimtar jimloli guda biyu na ilimi khairun ya fi alkhairi min hibzi wukiraini daga haddace kayan nauyin littattafai guda biyu da za a dora ma dabba ko jaki ko wani abu wa idza tahawana fil fahmi in dalibi ya samu kasala wajen fahimta walam yajtahid ba tare da yayi kokari ba marratan sau ɗaya au marrataini ko sau biyu to ya ta da zalika rayuwar shi ɗabi'arsa za ta saba da haka ma'ana in ɗalibi ya saba ma rayuwarsa ana karatu amma baya kokari ya ga cewa ya ne ya fahimta to wannan abin zai bi ɗabi'a ta ya ko da yana da basira ko da yana da kayan kwakwalwa to in ya zama mai ɗabi'a an samu matsala zai kai matakin da fala ya fahamu alkalamal yasira magana ma ya kaɗan baya fahimtar ta saboda ɗabi'ar shi ta riga ta saba da kasala in ana magana bai ƙoƙarin ya ga cewa ya fahimci maganar da ake yi to za a kai matakin da ba wai magana mai yawa ba ya kaɗan mai an yi baya ganewa to fahim bagi ya kamata Allah ya tahawa na karye kasala fil fahami wajen fahimta bal ba haka ba ya ji tahibi zai yi ƙoƙari wa ya da Allah ya roƙi Allah ta'ala maɗaukakin sarki ويتضرع إليه يقصقن تدك زوا الله فإنه يجيب من دعاه domin Allah yana amsa ma wanda ya kira shi wala yukhayyibu marrajahu Allah baya ainihin kunya baya ainihin tozarta baya taɓadda marrajahu wanda yake kaunar rahamarsa duk wanda ya kaunaci rahamar Allah to Allah ba zai mayar da shi taɓaɓɓe ba shine wala yukhayyibu baya tabar da marrajahu an shadana shehu babban malami ya rera mana baitoci al'ajallu wanda yake al'imamu jagora al'ajallu mai daraja qiyamuddini gishika addini hammad ibn ibrahim ana kiransa hammad ibn ibrahim ibn isma'il ɗan isma'il as-safar ana mai laƙabi da as-safar rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama imla'an kuma wannan baitocin imla'i ne ga wani babban malami mana an karanta ma wani malami su yana rubutawa shine alqadi alkhalil ko lilqadi alkhalil alqali wanda yake alkhalil shi kuma bin ahmada ko yawwa dan dan ahmad as-sajzuri laƙabinsa kenan asaji zuriyi fi zalika wannan nisba ce yana cewa أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بعقل حميد وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكيد ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد وإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده لشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه اعتناء بشأن هذا المزيد ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهى ببعيد وإن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت في العذاب الشديد يكي تيوى أخدم العلم kai bawan Allah mai karatu ka yi mai ilimi hidima hidimatal mustafidi hidima irin ta mai neman fa'ida domin duk wanda ka yin hidima don ya fa'idantu kaga ai zai hidima mai kyau zai yi ƙwazo ko ba haka ba a gaba magana kasala to ana son ɗalibin ilimi yawa ilimi hidima hidima irin ta mai neman fa'ida kar kawai ka zo kana karatu kai kai dai kana dai na kawai ba don ka fa'idattu ba, to an samu matsala. Wa'adin darsahu kuma ka dawwamar da karatun ilimi, ma'ana ka dawwama kana karatun ilimi mai akalin tare da tunani, hamidin tunani abin yabo, shi ne tunani mai kyau ba mugun tunani ba. Wa iza ma hafista shay'an duk sanda ka haddace wani abu, to a ilu, ka maimaita shi. da zarar ka ka haddace aya ce eh ko wani ko wata sura ce ko wani hadisi ne ko wani baiti ne to ka dinga maimaita shi in baka maimaita shi to fa yana gudu misali in da ka zo har da baiti kila kamin ka haddace shi sai da ka maimaita shi sau goma to akwai buƙatar kullum bayan ka haddace din ka maimaita shi sau goma to sannan ne zai tsaya in ka haddace sura kila kamin ka haddace ta ka maimaita ta sau ashirin to kuma kullum ana neman ka ka maimaita ta sau ashirin eh to in ka yi haka wallahi ka gama da karatu wahalar da ka yi wajen harda to ita za ka yi wajen attikirar attakarar maimaitawa maimaitawa sun ma'akidhu sannan ka ƙarfafa maimaitawa ɗin gayatar ta ake ne matuƙar ƙarfafawa sun ma'allikahu sannan ka yi masa ta'aliki ma'ana bayan ka haddace ka rubuta mai magana a ta'alika a baya ko an yi allika sabka to shi ne kai ta'u da ilaihi amfanin rubuta shi saboda wata rana ka dawo gare shi misali ne yana magana musamman irin fa'idodi da malami ke ambata lokacin karatu waɗanda ba sa cikin littafi kamar mu ambaci baitoci guda biyu na ibnu wannan to yana da kyau a ce ɗalibin ilimi ya zauna daga baya sai ya rubuta waɗannan baitoci domin wata rana ya yi ya koba zuwa ga biyu kaga ya haddace kuma ga su rubuce shi kenan za sauki amma in bai rubuta ba ko da ya haddace suna iya ɓacewa wa ila darsihi haka nan kuma in yana son ya koma zuwa ga karanta abin da yawa ta aliki alatta abidi kuma har abada tunda yana rubuci duk sanda yake son ya koma zuwa ga abin nan da ya rubuta ni yana nan sai dai in rubutun ya ɓace da zaran kan rubuta abu to ya tabbata to shi yasa yana da kyau ɗalibi duk sanda ya ji fa'ida wadda ba ta cikin littafi ko kuma tana cikin littafi amma bai santa ba ya yi ƙoƙari ya rubuta ta gefe don ba lalle ba ne wata rana ya iya tuno ta amma rubuta ta to shi ke sa duk sanda ya ɗauko rubutun kaga sai ya tuna wannan fa'ida na same ta ne kan darasi kaza wannan fa'ida na same ta ne kan darasi kaza to wannan littafin shi ake kira alkurasa littafi ne zaka sai kawai na rubutu sanda magabata suna kiran shi taqayyidul fawaid rubuta fa'idodi da ake ji mina darsi daga darasi ba iri yadda wasu ke yi ba su zo suna ta rubutu cikin littafi a ta ƙayyidin kitab za ka samu alkurrasa ɗan ƙaramin littafi sai ka dinga ƙayyade fa'idodinka a can sanda ya ce wa'i zama aminta duk sanda ka amintu minhu daga abin nan da ka haddace fawatan cewa ba zai kubuce maka ba in ka aminta da rashin kubucewarsa saboda ka maimaita ka maimaita ka maimaita to fanta dip ka yi gaggawa ba'adahu bayan wancan din lishe'in jadidin sai ka kama wani darasi sabo eh amma in in kana jin tsoron zai kubuce to karka tallaba sabon eh kai ta maimaita shi sai sanda ka je cewa ni yawa to da haka shi wannan littafi daga cikin hikimomin su in ka karance na yana koya ma ma yadda za ka yi karatu shi yasa ya kira shi ta'limul muta'allim yace mai tariqat ta'allumi hanya karatu hanya karatu in dai ka karanta wannan littafin kare ka yi mai kyakkyawar fahimta wala za ka ga in ka yi aranjin ka yi tsari cikin shekaru yan kalilan za ka zama malami mutane na nan na bacci sai an ji wata rana kana zube gwalagwale sai a ce wai kai wai shi yaushe ya karatu eh haka suke wai sai su suna ta babaki eh kai ji yan shekaru ne amma ji karatun da ya ta abin ba daga shekaru ba ne daga tsari ne in ka yi tsari to alhamdulillah in ko baka wa kanka tsari ba sai a samu matsala ma'a takarari ma taqaddama kuma duk da haka fa tare da maimaita muraja abin da ya gabata karka ce ai tunda na haddace wannan na shiga hadda sabo sai in ji ba da tsoho ko a da yi ba eh dole sai an samu ma'a takarari ma taqaddama minhu mai maimaita kan koma abin da ya gabata na ilimi me yasa ita na saboda kulawa bi sha'ani hazal mazidi da sha'anin wanga sabon darasin da ka kara eh domin maimaita wanda a baya to zai taimaka wanda ya zo daga baya ma ya tsaya amma hitabatun darasin da a baya to zai baya zuwa ga rasa wanga ma da ka kara din gaba daya ta ji wadda matsala take so da haka da wanda ya gabata da wanga da ka kara to duka za ka samu rana ta musamman da za ka dinga muraji a su duka kai za ka tsaya ka yi time table yau kaza da kaza su zan yi muraji a su banda su ba littafin da zan duba gobe kaza gobe kaza gobe kaza haka za ka yi arranging wato wallahi cikin kankanin lokaci za ka yi mamakin ilimin da za ka tara amma abin da ya sa kaga mutane na karatu yanzu ba ilimin babu tsari sannan ba a zauna wajen malamai kuma an samu ire-iren wayannan bayanan bai sai kaga mutum da karfi da yaji wai a karan kai ne wai shi zai zama malami zakirin nasa kuma ka dinga tunatar da mutane bayan ka haddace kaya ka maimaitawa to ka dinga tunatar da mutane fa bil ulumi da wayannan ilmomin da ka sani kar kana ɗalibin ilimi iya kaka kwasa karatu a baka ba baka ba kuwa baka tunatarwa baka wa'azi shi yasa na gaya muku cewa yana da kyau ku koyi tsari na nasiha ko wata unguwa ko wani masallaci ko a social media ma ya zan kullum akwai wani darasi da zaka shirya sabo ko ba haka ba ga wasu mutane na daban wannan yana taimakawa kwarai da gaske yawwa domin tunatarwa karantarwa tana taimakawa ilimi ya tsaya duk malamin da baya karantarwa to iliminsa na iya watsewa litahaya don ka rayu rayuwa ta ilimi ashe mai karatu dole sai yana ne sai yana karantarwa sannan yake iya rayuwa ta ilimi la takun karka kasance bi ba'idin manisanci min ulin nuha daga ma'abuta hankali eh ya zan kullun al'ummar da ke kusa da kai kake mu'amala da su to ma'abuta hankali ne ba wawaye ba ba jahilai ba ba gauga'o ba dolaye kar ɗalibi ya yi wannan domin za su koya maka wauta za su koya ma jahilci a'a ya zan mutanen da a kusa da kai kake hulɗa da su ulun nuhani ma'abuta tataccen hankali ne da basira kar ka zan nesa gare su wa in ka tamtal uluma in ka ɓoye ilimomin da Allah ya sanar da kai unsita to za a mantar da kai su za a za a mantar da kai su don sun ce misalin malami ko ɗalibin da ke karatu baya karantarwa kawar misalin rijiya ce rijiyar da ta tara ruwa ba a ɗiban ruwan kuma ba a yasonta tana cewa za su yi ko ba haka ba ne tun da ba a ɗiba kowa bai ɗiban ruwan sannan ba a yasonta ruwan za su lalace to haka ɗalibi mai karatun da baya karantarwa sai dai karanta roka mai da sha faɗa shi ne mutum ya kula da ƙa'idodi guda biyu ƙa'ida ta farko karka faɗi abin da baka sani ba duk abin da baka da ilimi a kansa karka faɗe shi kenan ka faɗi abin da ka sani karka yi karka faɗi abin da baka da tabbacin haka yake ko ba haka yake ba ko ka kawo hadisi ka ce to gaskiya ban da tabbacin hadisin ya tabbata ko to me yasa ka kawo shi a'a in har kana shakka akan hadisi kar ka kawo kwata tsallake shi ka bari sai ka je kayan muraja za ka ga haka wasu ke yi wasu ma sai ga sun ce wai abi su bashi wayan sun yi bincike su dawo su faɗa a'a ilimi to idan Allah ya kaddara kan mutu kamin ka dawo an samu matsala ko babu to duk abin da kake da shakka a kan zakar ka faɗe shi sannan na biyu ka dinga kuma tuntuɓar malamai kana nuna musu abubuwan da kake gabatarwa saboda in akwai kurakurai su yi su mun karanta a baya wa irshadi ustazi ko ba haka ba eh shiryar da malami ya za akwai malamin da ke wajja haka sai ce hatta har latura gaira jahili ta yadda ba za a ganka wani mutum face jahili ba in ka yi karatu ba ala baka karantarwa za a mantar da kai ilimi ko to in ka ɓoye waɗannan ilmomin da Allah ya sanar da kai za a mantar da kai su hatta latura har ya zan al'umma ba sa ganin ka a matsayin malami gaira jahili face jahili wa balili da kuma takwali mara basira shi yasa abba asu mutum ya yi karatu ya koma wurin da baya koya ma kowa ƙarshe zai koma mutane na kallon sama jahili mara basira da shi yasa ake son kana karatu kuma kana tunatar da wasu iya abin da Allah ya sanar da kai sun uljimta sannan za a yi maka linzami naran da wata irin wuta fil kiyama ranar tashin kiyama saboda ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya boye wani ilimi da Allah ya sanar da shi shi amma bai bai koya wa mutane shi ba to Allah zai mai linzame na wuta ranar tashin alkiyama wata lahabta zaka babbake ka kone fil azabi shariri a cikin azaba mai tsanani Allah ta'ala ya kare mu saboda haka wannan littafi babban littafi ne illa iyaka masu mutane guda mutane sun kasu kashi biyu a kansa akwai masu karatunsa suna aiki da shi ɗari bisa ɗari ba sa la'akari da 'yan kurakuran da a ciki an gane ko yawwa to kaga wannan ba daidai ba ne rubutu kowa rubuta shi tun da Allah ta'ala ya da cewa afala ya tadabbaru na al'ur'ana walau kana bin inda gairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kasira shin ba za su yi tadabbara al'ur'ani ba su yi tunani su yi nazari da a ce wannan littafin ba daga Allah yake ba daga wani yake da an samu saɓani mai yawa ce sai al'imamun shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan aya tana nuni akan cewa kenan duk abin da ya fito daga wani wanda ba Allah ba to akwai kuskure ciki kuma akwai saɓani a ciki shissa in kana son ka tabbatar da haka ka rubuta wani abu in ka rubuta ka aji sai gobe ka sake dawowa ka yi muraja za ka ga akwai abin da ya kamata mai eh ko kaza da kasa ba daidai ba ne ko kasa ɗin kuma ka ƙara ajewa ka sake bari har gobe ko bayan kwana biyu ko sati guda ka sake ɗaukowa wannan za ka ga haka Allah ta'ala ya taimaka yake fasulin yana da tsawo sosai ba zai samu kammalawa ba za mu yi kokari tun da za a fara ramadan idan Allah ta'ala ya ga cewa mun ga muna da damar da za mu ci gaba da karatu sai mu ci gaba in kuma mun ga babu damar sai mu tsaya akan wannan darasi na goma sha ɗaya sai ya zan an bi mu bashin sauran darussa kenan insha Allah ta'ala zuwa koda bayan sallah ne ko kuma duk sanda Allah ya bada fursa aka samu dama za a ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh